بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا سافية من البركة سافية شتال هدي يو منا أشرين ترى قوة بالقعدة هجر النبي صلى الله عليه وسلم دقى مكة ومدينة ألف ذري هدول أربعين دهدو وشتيدي ديدا دي sha takwas ga watan shida shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin darar ƙur'an inda muke gabatar da karatu a littafin kitabu ashiratin nisa lil imam al-hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i rahimahullahu ta'ala muna nan ne a inda malam yake ainihin wato karantar da mu babin da ke bayani game da abin da ya shafi kishi irin na mata a yau za mu tashi a cikin hadithi na 29 a cikin girin wannan nuska da ke hannunmu nuskar da malaminmu malam khidir ibrahim ƙawar zariya a salafi hafizahullahu ta'ala yi wannan ainihin wato littafi na kitabu ishirati an nisa' za mu tashi a hadithi na 29 inda malamin ke cewa قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عاصم بن عب... عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت مالم إمام النسائية مالم علي بن حجر يابا ملاباري قال يتي أخبرنا شريك شريك يا بام الأباري شيكم عن عاصم ابن عبيد الله شيكم لك عاصم ابن عبيد الله شيكم لك عبد الله ابن عامر ابن ربيعة شيكم لك لنا عائشة ألا يقارى مشيدا ألا يقارى متيدا لما هي فنتا قالت لنا عائشة تشي فقدته من الليل na rasa manzon Allah sallallahu alaihi sallama a wani lokaci na dare fatabi'tuhu sai na dinga bibiyarsa fa idza huwa bil baqi'i sai na same shi a makabartar baqi' da ke nan garin Madina qala yace salamun alaikum dar qaumin mu'minin manzo Allah ce amincin Allah ya tabbata a gare ku ga gidan waɗannan mutane muminai aminci ya tabbata ga gidajen waɗannan muminai waɗannan mutane muminai bayin Allah da ke kwance antum lana faradun lalle ku nan kun rigaye mu kun rigaye mu tafiya zuwa ga lahira wa inna lahiquna mu ma din masu riskanku ne a can Allahumma la tahrimna ajrahum manzon Allah ya ce ya Allah kada ka haramta mana ladar yin addu'a ga waɗannan mutane waɗanda suka rigaye mu wala taftinna ba'dahum ya Allah kada kuma ka fitine mu a bayansu wannan addu'a ce mai kyau musamman ga wanda ya riga ya ainihin wato rasu ina fata mun gane wannan akan yi addu'a cewa, “Ya Allah, kada ka fitine mu a bayansu, kuma kada ka haramta mana ladansu, ladan misali in jana'iza ce, manzo Allah ya ce, “Man shahil jana'izatun hatta ya salla alaiha, falahu ƙiratun ko hadifa abu huraira da ke sun sayi hayo. ومن شهد ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين كونغا manzon Allah ya ce wanda ya halarci sallar jana'iza aka yi mata sallah to za a bashi lalan kiradi guda daya wanda kuma ya halarce ta har sai da aka birne ta a makabarta za a bashi kiradi guda biyu manzon Allah ya ce aka tambaye shi menene kiradi ya rasulullah yace misalin waɗancan duwatsun masu girma guda biyu walidi ya san waɗannan duwatsun ku dutsen uhudu gefe da gefe bai na labatai ha to shi ne kwatankwacin larin da za a bai wa mutum idan yi sallar jana'iza amma yau sai a yi rasuwa shi da allah jama'a sallah karfe kaza ka ga muna tarkokin mu na rayuwa ayya wallahi ina dan abin nan ne har lokaci ya kure ban samu na je ba wanda mun sani kuma hadisin abu hurairah har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haqqul muslimi 'ala al-muslimi khamsun da gaske akwai mai raddu salam wa iyadati al-marid wa ittiba'u al-janaiz wa tashmitu al-adis sai mai an gane waɗannan da ya haƙoƙin musulmi aka musulmi mayar mishi da sallama gaida shi in baya da lafiya sai ka raka shi kabarinsa an gane idan ya mutu ka raka shi ka bi shi har makabarta haƙƙin musulmi ne aka musulmi illa iyaka malamai suna cewa fardu kifaya ne idan wasu suka yi sun daukewa wasu mutane Allah ka shiryar da mu don haka jama'a kun ji ita ma ta shiga wannan makabarta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ji shi yana faɗin wannan addu'a yana cewa salamun alaikum dara qaumin mu'minin dan wani lokaci malam sai a je makabarta kaga duk mutane ba su iya addu'a shiga makabarta ba wallahi malam kwanya ko anan da muke zaune yanzu wani bai iya ba na faɗa gaskiya to me amfani shi kai baka kaunan idan ka mutu a dinga roƙa maka amincin Allah shikenan idan an yi an gama ka mutu shikenan ka zama mushi ko da ayan gafin ƙari ba wani wanda zai muka addu'a al'umma musulmi ba daidai ba ne in ka je wucewa ko wajen makabarta ka je wucewa ko ba shiga za ka yi ba sai ka musu addu'a salamun alaikum dara ƙwamin mu'minin aminci ya tabbata a gare ku gidan waɗannan mutane muminai sai ce an lana faraƙun lallai kuɗin nan kun rigaye mu ma'ana kun rigaye mutuwa kun girgaye mu kama hanyar lahira wa inna lahiquna kuma lalle mu ma din masu riskan ku ne kaga wannan ma zai kara maka me wa'azi da tunanin cewa kai ma fa da kake raye ba wai tsabar kokarin ka bane da iyawan kai sa kake raye a yau a'a Allah ne ya daga maka kafa ya kaddara zaka dan kai zuwa dan wani lokaci na'am
masu zuwa hukucewa ziyarar sukan yi karanta wasu ayoyin da suka faru ko kuma da wasu kalmomi da su wannan da halatta ba
ai ba a karanta alqur'ani a makabarta Allah ya sa mun gani naka mai ziyaran kabari ba qul huwallahu zai karanta ba falak inasi wa ya mutu ya tashi a'a nan fage na addu'a zaka shiga makabartan سلام عليكم دار قوم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية أنتم لنا فرض وإنا لاحقون da sauran addu'o'in suka tabbata ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama to bayan kayi wannan in ka je kuma sai ka je wajen kabarin ka sa kabarin a gefen daman ka ma'ana daidai wajen kan mamacin za ka tsaya in ka je ziyara daga nan sai ka ɗaga hannayenka ka fuskanci alƙibla ka yi masa addu'a ka yi ta masa roƙon addu'o'i Allahumma ghafir lahu wa rahamhu wa afihi wa afu anhu wa qihi min azab al-qabr Allahumma innahu 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik ihtaja ila rahmatik faghfir lahu wa rahamhu da sauran addu'o'i da yawa kai ta fantsa masa addu'o'i babu abin da yake bukata irin ka musu addu'an Allah ya yafi mishi Allah ya gafarta mishi Allah ya kyautata makwancinsa Allah ya yalwata kabarinsa Allah ya haskaka makwancinsa Allah kuma ya yayi masa azaba kabari wannan shine abin da yafi kowane muhimmanci
kamar da ake kai wa musirin ko da rawar da bani idan an binne a ta ana mishi duka wannan shi wanda na zai a kan su a mishi mene an bi da ya to wannan ba musulunci bane ba musulunci bane wannan a birni yawanci a ce a tsuguna a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza duk malamai sun san wannan sai dai yan son zuciya kawai suke wannan amma ka'ida babu wannan a addini gaba daya a addini ne dai manzon Allah ya karantar babu wannan dan ba za ka taba samu ko a littafin fiqhu an ce ayi wannan ba babu shi a karatu kawai gargajiya ce aka shigar da shi addini ka'ida kawai an birne mamaci kuna da yawa a makabartan kowa daga inda yake sai ya fuskanci alƙibla sai ya masa addu'a Allahumma ghafir lahu warhamhu Allahumma thabbithu aka manzon Allah ya ce istaghfiru li akhikum shine Allahumma ghafir lahu ko ku nema dan uwanku gafara shine Allahumma ghafir lahu an gani warhamhu Allah kuma ka ji kansa Allahumma thabbithu inda al-mas'ala Allah ka tabbatar da harshen sa wajen amsa tambaya tunda manzo Allah ce was'alu lahu tathbita ku roka masa Allah ya tabbatar da shi wajen iya amsa tambaya fa innahu al-ana yus'alu domin shi yanzu nan za a tambaye shi kuna barin wurin mala'iku za su sauka man rabbuka ma dinuka man nabiyuka wa ma amaluka tambayoyi ne guda hudu kowa ya san su amma mai amsawa sai wanda Allah ya wa gamdakatar a'a yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani a wannan rayuwar duniyar su faɗi kalma mai kyau haka nan a lahira ma za su ansa waɗannan tambayoyi abu ne daga Allah mun gane wannan to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je musu wannan addu'a yace Allahumma la tahrimna ajrahum ya Allah kada ka haramta mana ladan waɗannan mutane addu'ar da muka yi Allah ka bamu ladanta an gani sannan wala taftinna ba'dahum Allah kada ka fitine mu a bayansu akwai wanda mutuwarsa fitina ce da zaran ya mutu malam haka za ga 'ya'yan sun watsi a cinye gadon nasu a basu su zama kaman almajirai wani ma dauke su a kai su almajiranci can gabar malam ko a yi can arewa da su malam shi kenan a ɗaiɗaita su ka ga malam mahaifinsa ya bar dukiya an cinye dukiya an yi waso su da ita sun koma cikin ƙasƙanci matan a wulaƙanta su to wannan fitina ce bayan mamaci ina fata mun gane fitina ce bayan mamaci kuma yana kana mutuwa yanka duka su mutu ba wani mai maka addu'a ba mai ruka maka gafara a wurin Allah fitina ce fitina ce a waye gari a ce ka mutu a bayanka a waye gari mutane suna ta yawan faɗin aibobinka kai da kake kwanci a kabari ka san fitina shi kuma fitinin wanda yake raye shine mutu ka za ta ja masa damuwa iri daban-daban da kai yake biya masa kuɗin makaranta yanzu babu da shi ke taimaka maka wajen ɗan abin da zaka ci ka sha yake agaza maka ko mai gidanka ne kuna da shago ila an kusa maka firi sai zai mutu duk ta zama ta magada kaga ya zama fitina ina fata an gane a zuwa ce to ai shagon ma a tsaye da shi kawai a kulle till further notice musamman yadda yake a ƙasar hausa da yake babu da manufa mu duk abin da ya zama na mamaci ne in ya mutu madadin wani abin a ci gaba da gudanar da shi kawai in aka zo aka raba sai a ce wannan dukiyar ta wani da wani da wani ce kai wani kai ne mai kula musu dukiyar nan sai a samu wani babba a ce shi kuma ya zama shine wa obatiya ana ci gaba da juya dukiyar shi wancan mai juyawa yana samun amfani a ce da iyalinsa su ma suna samun wani amfani dukiyar da bata lalace ba amma saboda bakin ciki malam fitina kenan ai a daidaita dukiyar a ce wannan a bashi katan guda kaza wannan katan kaza wannan katan kaza shikenan an karar da shago kwana biyu sun cinye taliya shi kenan sun ci taliyar ƙarshe su ma sai su zama leburori Allah ya kiyaye to dai manzon Allah ya ce wala taftinna na'am ba'dahum an gane wannan ko wala taftinna ba'dahum kada ka fitine mu a bayan su ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace kuma wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya shafi ainihin wato mu'minai maza da mata gaba daya an gane wannan ko duka ya shiga ma'ana dai duk wani mu'mini Allah ta'ala yana yi masa gafara yana yi masa rahama amma banda ba an ce mu'minai kishiyar mu'mini wane ne a'a a'a kishiyan musulmi shine wa kafiri to idan shigo gidan gidan musulunci kuma kishiyan mumini munafiki ba ku gane ba والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون هكا الله يجي منافقي مجد تنجوناني مسو يا جوناني وجمع النسو suna ubarta suna ubartan mutane da mummunan aiki suna hani ga barin aikata alkhairi kuma suna rike hannayensu maruwata ne sun manta da Allah shi ma sai Allah ya mantar da su ya manta da su an gani ya mantar da su kawunansu ma to a gaba kuma sai Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah 'azizun hakim شن وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم نوكما كتشي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم كاغا ألا في ربا كيش يرمومني إنجي إمام النووي تشيني منافقي addu'ar da ake yi a makabarta jama'a duk wanda ya mutu yana munafurci ba munafurci na ƙarya da ɗan saƙa alƙawari ba kusan munafurci kala biyu ne akwai nifaqun amali akwai nifaqun i'tiqadi wata ran zamu zo mu magana akan wannan akwai littafi da wani malami ya rubuta sun littafin kenan nurul iman wa zulumatin nifaq sa'id ibn wahab al-qahtani zaka zo ka ji munafici kala da wani kuma wani irin munafici ke kai mutum zuwa ga kafirci shi munafici al-i'tiqadi shine mutumin da ya shiga addini da sunan addini amma ba addini bane a ransa a ransa shi bai yi imani ba amma a fili yayi imani saboda ku ciyaye masa dukiyarsa da ƴaƴansa kada ku cutar da shi amma a ransa yana ta Allah da manzonsa wani shine faqun i'tiqadi shi yasa ma duk yadda za su dinga yin wani aiki da za su rusa addini da mu'minai shi suke yi su to sai na biyu shine faqun amali munafircin aiki shi ne wanda aka ce alamunsa shine guda nawa guda uku in zai magana ya ƙarya in yi alƙawari ya saba idan aka ba shi amana ya yi me ya ci mun gane wannan to ba irin wancan ɗayan ba yawanci malamin suka ce abin da ake nufi wani nifaqun i'tiqadi ake magana anan an gane wannan shi yasa imam an-nawawi yake cewa wala yajuzu an yakuna al-murad bil muslim fi hadha al-hadith ghayr al-mu'min imam an-nawawi yake cewa bai yiwa bai halatta a ce mu'mini anan ana nufin musulmi ne a'a ana nufin dai mu'mini wanda ke da matakin imani da Allah imani na gaskiya wanda kuma ya tabbata cikin imaninsa sa لأن المؤمن دومن شي مؤمني إن كان منافقا إن يكفن شي منافقي لا يجوز السلام عليه والترحم بايا هلتا أي مسا سلم a roƙa mar aminci kuma baya halatta ma a roƙa masa jin kan Allah an gane wannan a wannan hadisi sai Imam Nawawi ya ci gaba da cewa wa fihi jawaz har ila yau a wannan hadisi akwai halacci okay wa fihi dalilun liman jawwaza lin-nisa'i ziyarat al-qubur akwai hujja a wannan hadisin ga wanda ya halatta wa mata ziyartar makabarta ashe ya halatta mace ta je ziyarci kabari an gani wa fiha khilafun lil ulama akwai sabanin malamai amma a wannan bangare wa hiya thalathatu awjuh li ashabina a wurin malaman mu na shafi'iyya shi imam an-nawawi yana bin mazhaba ce ta shafi'iyya sai shi amma a wurin malamin ahaduha tahrimuha alaihinna na farko shine an haramta wa mata ziyartar ina kabari saboda me fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allah zawaratil qubur Allah ya tsine wa mata masu yawan ziyartar makabarta ina fata mun gane wannan na farko kenan wa thani fatawatabi ta malaman shafi'iyya kuma yukrahu ana karhanta wa mata makaruhi ne ma'ana abin ki ne mace ta je ta ziyarci mene makabarta amma in ta je kuma ba za a kama ta laifin hakan ba wa thalithu na uku kuma yubahu an halatta musu za su iya zuwa makabarta su ziyarci kabari an gani sai ya ce wa yustadallu lahu bi hadha alhadithi ana kafa hujja da wannan hadisin na na Aisha radiyallahu anha wajen halattawa dan da ta shiga makabartan da haramun ne sai manzo Allah ya ce wa ya saki shiga makabarta kin shiga makabarta ko to amma ai haramun ne kin san mata shiga makabarta ko manzo Allah bai ce mata komai ba wanda ya nuna halaccin yin haka wa wa wa bi hadisi da kuma hadisi da ke cewa kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur na kasance ina hana ku ziyartar makabarta ku musulmai gaba ɗayanku sai ce fazuruha yanzu kam ku dinga ziyartar kabarbara fa innaha tudhakkirukumul maut domin ziyartar kabari zai dinga tuna muku mutuwa a wayi gari mutum yana tunawa da ƙarshensa da makomansa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mun gane wannan ko to shine malamai suka ce bamirin da ke cin wannan na haitukum na hana ku ma'ana ku duka maza da mata ku amma da yace kuma fazuruha kaga mata su shiga ciki sai ce fazuruha yanzu ku ziyarce ta mata sun shiga ko ba su shiga ba malamai suka ce sun shiga an gane to sai malaki cewa na haitukum bamir bukurin cewa nahaytukum lamiri ne na maza fala yadkhulu fihi an-nisa ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar fi al-usul ma lace mata ba ta shiga cikin wannan ayin wato ingantaccen magana zababi a wurin malamai wallahu a'lam amma Allah ne mafi sani ina fata mun gano wannan jama'a to amma dai malamai dai kashi suna cewa babu shakka ya halatta mata su nirci kabari amma idan ya zamto cewa ba maganan koke-koke ba maganan da'awa irin ta jahiliya ba maganan ainihin wato birgima a ƙasa da abubuwa irin na shirkiyat ko abubuwan da za su kai su zuwa ga aikata wani mummunan sabo idan babu wata barna da ka iya faruwa misali mata ne wanda sun sha sunna sun koshi an karantar da su addini sun fahimci addini sun sai da ke ziyartar kabarin to za su je su yi tunda ai manzon Allah ya je garin Madina ya ga wata a cikin makabarta wajen kabarin tana ta rusa kuka manzon Allah ya ce mata ya ce wance baiwan Allah ihtasibi wasbiri ki yi hakuri kuma ki nemi lada a wurin Allah na mutuwar nan naki to mutum ya garin Madina ce bata ba san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gani tace manzala ilaika anni tafaka bani wuri fa innaka lam tusib bi musibati dan ba kai irin wannan musiba ta sama ba shi zaka yi cewa in yi hakuri in nemi lada a wurin Allah ashe wasu mutane sun gani manzo Allah sai ya wuce bai cika baki ya ce mata ke ni manzo Allah ki za ki ma haka to ba za ki rabota ba kaje manzo Allah bai wannan ba manzo Allah sai ya wuce abin shi bai ce mata komai ba sai wasu mutane suka same ta suka ce ke manzon Allah ne kuka ce manzon Allah ne wu bari in bi shi gida sai gashi ta tafi gida ya rasulullah na yi haƙuri manzon Allah ya ce ina ai ya riga ya wuce ki fa inna sabara inda awwal sadma ai shi haƙurin nan yana amfani ne a farkon bugu na musiba in kai haƙuri a lokacin da musibar take da zafinta to Allah zai baka ladan masu haƙuri amma sai bayan ka gama raki ka gama koce-koce wayo ni Allah yanzu wa zai biya ma yaran nan makaranta wayo Allah yanzu duk an gama da'awar jahiliya sai ka daga to nayi hakuri nayi hakuri a baka hakuri ba baki hakuri ba wannan ladan ya riga ya wuce ki ya kuma wuce ka jama'a mun gane wannan Allah ka shirye da mu naka Allah ta'ala ya ji kan malamai wannan dai yana daga cikin abin da ainihin wato malamai suka faɗa Allah ta'ala ya sa mu dace ko mun karanta hadisin baya aiko wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makabarta ba kuma irin wannan addu'a bace wacce muka karanta a wannan riwaya haka ne Allah ta'ala ya samu dace sai ma ya shiga bare cewa haka ne ثم التفت قالت نان عائشة ثم التفت إلي سنن سيمن زن الله يجويو يوي ويوزوا غريني فقال سيتي ويحها كي تنتا me yasa ne ta biyo ni makabarta kuma na fata gane wannan sai ce law tastati'u ma fa'alat inda za ta iya to da bata aikata haka ba ina fata an gane da za ta iya biyo ni makabartin ta zo ta ziyara ita ma da ba ta aikata haka ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna mata cewa ainihin wato abin da ta yi din wani abu ne wanda ya zo gare ta na kishi ko na makamancin wannan ina fata an gane wannan ko a ce da ta tsaye da ba ta aikata haka ba an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi to shine abin da ainihin wato malai ya karantar da mu musamman ainihin wato a wannan a wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato yi Aisha wannan bayani na zuwan ta makabarta mun ja wancan riwayan karshe ko الحديث الثلاثون حديثنا ثلاثين قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد وهو ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت مال إمام النسائي مال قتيبة بن سعيد يا بام الأباري ما شكم مال حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي يا بام الأباري شكم هشام بن عروة shi kuma daga babansa shine Urwatu ibn Zubair ibn al-Awwam dan yayar Aisha radiyallahu anha qalat tace ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala khadijata ban taba yin kishi akan wata mace ba irin kishin da nayi akan nana Khadija matan manzon Allah ta fara su bata duniya yadda za ka gane kishi kumallon mata ke ta rasu ba ta nan a raye amma me ya faru min kasarati zikri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama laha saboda manzon Allah yana yawan ambatanta in an zauna ana hira ce oh Allahu akbar ai mata babu irin Khadija ta yi imani da ni a lokacin da kowa ya ƙi imani ta taimake da dukiyarta a lokacin da kowa ya ƙi ni ta so ni ta haifa min ƴaƴa guda shida ta yi min kaza ta yi min kaza ƙasan mata su kuma kaga dai ta riga ta rasu ta mutu amma na na Aisha tana jin zafin wannan abin tana yawan kishi da ita da haka wata rana ta fadu ta fito baro baro ta fada manzo Allah shi me kake wani yawan ambaton wata mata tsohuwa wacce ta riga mata mutu manzo ce ke kin san wace ce Khadija kuwa to bari in ga ya miki in baki sani ba Khadija ita ce wance wance wance ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza sai manzo Allah ya kyale ta fita gobe ma in ya dawo daki ta zai gaishe ta bayan ya sallama an gaisa sai ci barin baki labari kin san Khadija ko ta yi mun kaza ta yi mun kaza ta yi mun kaza ta yi mun kaza ba wanda ya mu wannan a duniya gobe ma in ya dawo ya ƙara nana ta sai ita ce sai da ya wata yana faɗi alkhairar Khadija ce sai da nayi fatan ina ma da ban faɗi wannan maganar ba ina fata mun gane wannan ina fata an gane wannan to shi yasa su ma matan idan ka je ka auri matar da mijinta yake mutumin kirki yana yawan kyautata mata malam yana yawan yi mata alkhairi to kai ma an ka aure ta sai kai hakuri wajen kishi din da kai mata abu cin mutu ayan kan kauna me ba ru aida wane ne da kaza zai mun kaga ya siya mun kaza ya mun kaza ya siya mun kaza amma kai kaza ma in nace kai ma ɗayan ukun nan ma baka iya yi to billahi kai ma din duk da kana san matar da sai ka dinga jin kishi a ranka ya mutu amma ka ji kaji kai wannan ya sha mun bala'i ya riga ya bata irin masu bata matan nan ne malam ji na bada labari irin masu bata mata ne na ji na wani mata shi malam kullum matan nan goyi take min ta ce min ya mata kaza ya mata kaza in ji kamar in mutu ai za ka yi kai ba sai kai sai kai kokari ka kusanta kila inda kana yin sama da nashi da bata ambato ba ko ko ta ambato din ma ba za ka jawo shi ba na'am eh na eh eh Allahu akbar to jama'a kun ji ma ga wani ga wata riwaya ingantacciya سائي يا أبو الأباني إيه أخبرنا سائي وحدثنا إيه يا أبو الأباني شيء أبو الإتشاء وتبعت إتما إرم وانا يا فارو سكانت لمجن يا أوري إرم وانا ما تتشي وتشي مجن تينا كوتا تامتا سأل لك أدر يا بالدنيا شيء ta zo tana irin yaban wancan tsohon miji tana faɗin abubuwan alheransa ya mun kaza yana ma mun kaza yana mun kaza amma kaga kai kaza da kaza shi kenan shi da yake takai shi abin ya ya bata masa rai ya dugunzuma ya ji takai shi mala kawai sai je ya dauko mu girbi sai ya kawo matan ki je ki tono shi je ki tono shi a kabari ki dawo da shi duniya kai gaskiya ne ya kai makara wajen kishi to amma kuma ita ma kila daga za ta kiyaye saboda ya mata mai dungurungun kila ya yi ta shanyewa ya yi ta shanyewa ya yi ta shanyewa ya ga abin kai kunin akwai daci Allah ta'ala ya sa mu dace wato malam idan ka kalli rayuwa yadda take tafiya shi yasa ake son rayuwa muke ne akan addini shi yasa malamai ke cewa morewa rayuwa addini wanda ya fi kowa morewa rayuwar duniyar nan shine zamto mai addini mai kulawa da addini mai yawan ibada mai yawan bin Allah mai yawan kaza da kaza shine kashin more ma rayuwa kuma kai da kanka za ka sani in matarka tana zuwa makaranta tana koyon addini wallahi sai ka dinga ganin canji a tare da ita haka ne kuma sai ka dinga ganin sassauci akan wasu abubuwan ana dan giggiya wasu abubuwan ana yi amma in mace ta zauna malam ba ilimi wani kuma shi mugu ne kawai a rayuwar shi baya kawanan mace ta ilimi wanda ta san wani haƙƙinta saboda ya ci gaba da danne ta yana zarin tatta muna da su da yawa a ko'ina Allah ka shirye mu Allah ka samu zama masu kyautawa matayenmu da ka jama'a kun ji to eh malam yake cewa a take cewa ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala khadijata ban taba yin kishi akan wata mace ba irin kishin da nayi akan nana khadija Allah ya kara mata yadda min kathrati dhikri rasulillah sallallahu alaihi wa sallama laha saboda yawan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yawan ambatunta qalat tace wa tazawwajani ba'daha bi thalath sinin manzon Allah ya aure ni bayan rasuwan Khadija da shekara uku ina fata an gane wannan dan manzon Allah bayan rasuwan Khadija bai auri kowa ba sai na Aisha radiyallahu anha amma lokacin da khadija ke raye to wahdata hali la sharikata laha an gani hatta koma ga Allah manzon Allah bai ƙara auren wata mace ba sai bayan rasuwarta tukuna sannan ya aure Aisha sannan Sauda sannan Hafsa sannan ina fata an gani aka tafiya a haka sannan su Zainabu su Ummu Salama su Ummu Sulaimin su Ramla binta abi sufyan ina fata an gane da sauran matansa ne ya dinga auren su na'am a kware ne gaske yo ai khadija malam ba mata irin khadija ba miloniya ce haka take diban kuɗi masu yawa ta ba manzon Allah ke je kai duk abin da ka so da kuɗin nan in kasuwanci ne in wani ba mata kallon wani abu a cikin abin da yake dukiyar ta ce kwarai-kwarai su kansu laraba suna da wannan kishin fa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kishi akan yarsa Fatima sayyidina Ali radiyallahu an ya so ya aure ya so ya aure Habiba yar Abu Jahal yar wani kuma adraka man Abu Jahal eh ai ka san katan arni ne Abu Jahal to yassa auki yassa jamila ya so ya aura sai na ali labari ya zo manzo Allah ya ce kai kai ka kiyaye yadda za ka aura wata shi kenan kawai sai ya kiyaye shi ma bai yi wani auren ba sai bara suna na fatima sannan ya dinga auren mata da yawa ya auri mata da yawa bayan rasulullahi na fatima radiyallahu anha matan ma sun fi biyar wasu sun mutu wasu sun rasu ya maye gurbinsu da wasu da sauransu ne ya kuma haifi ya'ya masu yawa Allah ya ƙara mishi yadda Allah ta'ala ya samu dace wannan dai shi ne jama'a to don haka ana so jama'a wannan hadithin ya karantar da mu cewa ashe ba a son mutum ya manta alkhairi na wanda ya masa alkhairi kai ba wannan ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sa a sayo akuya wa in kana la yarbahu shata thumma liyuhdi biha ko thumma liyuhdi fi khulla fi khullataha minha zai sa a siyo akuya a yanka a gyara naman a yi farfesu ya aika da kawayen khadija kun ga soyayyen ta kai inda ta kai ta kai intaha kat ko ka ce kankat ke inda ya maganin soyayya ne saboda ƙaunar da yake wa khadija hakkyauta yake aika musu da shi gida duk lokacin ko da ya ga ƙawar khadija ta shigo za ku irin karramawa da girmamawa da manzon Allah yake mata daban ne manzon Allah baya manta alkhairi sannan dan halal baya manta alkhairi jama'a ba a cewa ba samu sabani da manzon Allah ba a zamantakewar su har ka ta zamantakewa kullun ana maka ne kana yafewa to zuciyarka za ta zamto sumulluqi za ta zamto farafes farakal baka kwana da kowa baka tashi da kowa a ranka amma kullun jira kace kana ma jira ka me za ta yi kace yawa ai ran nan ma kin yi kaza ai dan ban yi magana ba shine ma za ki kara kai maza bayin Allah Allah ka ka ka, ka wanke mana zukatanmu ka sa mu zanto masu yafiya manzon Allah yakan yi wannan jama'a gasuwa na'am ga matansa so baya manta alkhairi manzon Allah da na Khadija kun ji wannan kishin da Aisha ta yi ta ce ta yi fatan ina ma ina ma da ba ce ba to ke ko baiwa Allah in mijinki ya mutu kin samu wani bawan Allah shi ma kin aura to a ɗan takaita da Allah a daina yawan ambaton wancan ɗin da cewa ya yi kaza ya yi kaza in je za ki nemi na ko ki nema a miki saboda yawan ambatawan yana ɗaya daga cikin abin da mu maza yake taya mana da hankali kamar da kuma ɗin idan ya auro ki bayan da wancan mata tashi ta mutu ya zo duk abin da kika bai sai ce a Allah duk an wance inda wance ne tun kan in dawo gidan ne yanzu an wanke kayan nan an goge min an dafa min abinci an mun wannan ta mun addu'a ta mun kaza in Allah ji an wance kaga ita ma ne sai ta ce a kawo mu girbi ta ce ma ai sai ka je ka tono ta ina fata an gane ko kuma ta yi maka yaji dida a musulunci jama'a yajin mace haramun ne mace ta yaji ta bar gidan mijinta saboda wani sabani haramun ne a musulunci ta aika gida ta faɗi ƙara ta ce a kira su a musu faɗa sabo? akwai hadisai akan wannan eh to ai kasan ilimi inda yake shi yasa kullum ake magana cewa ayi ta karatu din ayi ta karatu in ana karatu yau da gobe yau ayi gobe ayi jibi ayi zaka ji kullum ana kama kun sabon abu yanzu wannan kisan da muka karanta wani bai taba jin ta ba a tarihi ko akwai masallacin akwai wanda akwai wanda kila akwai wanda bai taba ji ba a rayuwar shi yau ne farko da ya fara jin wannan labarin haka ne to yana da muhimmanci shi yasa ake cewa kullum mutum ya koyi ilimi kullum mutum ne koyi ilimi za ga mai koyi ilimi kullum yana zama mai taushin rai mai daɗin hali mai daɗin zamantakewa mai gyara kurakurai mai samun al'umma alkhairi mutumin kuma da ke fama da cutar jahilci da kullum ƙara lalacewa yake don duk wani sharri yana nan a makale a cikin bishiyar jahilci Allah ya ko wajen sana'an ka kaje mahauci ne kai dan kasuwa ne kai mai dan trader ne kai mai wanji da guga ne kai a'a kafinta ne kai wallahi sai kaga da mari addini a wurin sana'arsa Allah ka sa mu dace Allah ka gyara mana halayen mu daga jama'a kun ji wa tazawwajani ba'daha bi thalath sinin sai manzon Allah ya aure ni a bayan tar shekara nawa da shekara uku amma a wannan riwayar imamun nawawi rahimahullahu ta'ala yana cewa abin da take nufi anan tarewa da ta da manzon Allah ba auren ba dan shi auren an riga an yi shi tana shekara tara aka daura auren tun a garin makka ba a tare ba sai da aka dawo ina garin madina labarin zai zo mana anan gaba kaɗan insha Allah ta'ala an gane wannan ko yawwa amma daura auren an daura aure shekara ɗaya da rabi sai bayan haka sannan ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina fata mun gane wannan sannan ita na Aisha radiyallahu anha wanda wannan shi ma tsintuwa ce manzon Allah da kansa yake cewa mala'ika Jibrilu ya zo min da hoton Aisha yace mun wannan matakka ce a duniya da lahira kai ka ji wani aiki to in ka ki aisha ka ki allah ka ki manzon allah domin yan shi'a ma cewa suke yi ai nana aisha ce ma ta kashe shi ita ta ba shi guba ya ci ya mutu allah ka tsare mu allah ka tsare mana imanin don haka sai da mala'ika jibril ya zo mishi bishara da ita farko kenan na biyu kuma ya zo mishi da hoton aisha ya nuna mar cewa wannan yarinyar matakka ce a duniya da lahira to bayan nan sannan sai manzo Allah ya samu Abubakar ya ce mishi ina son yakka Aisha shi kenan sai na baka ci to kenan a zuwa zauna a zuwa daura aure kawai aka daura aure tana shekara tara hatta zo gidan manzon Allah tana wasan yar bebi wari yau same ta da kananan ito ta tare tana shekara nawa ina fata an gane wannan shekara goma da wani abu ko sha ɗaya an gane wannan an ɗaure tana shekara tara da wani abu bayan shekara ɗaya da rabi kuma aka tare ka kusa shekara sha ɗaya kenan haka ta zo ba ruwanta manzo Allah zai shigo ya same ta ta tara yara suna ta wasa jin ana ta wasan mota manzo ya ce a'a yau kuma kaza ake a ce kwarai kuwa ce ce zai za yi eh ga abincin ka cin kika dauka ina wasan ta to yau da gobe kuma hankali na zuwa ana canzawa manzo Allah ya dinga kaunarta ta sake taku malam lokacin da abin ya zo kin ya bayyana komai ya bayyana malam sai ga abubuwa sun gyaru malam komai ya zama daidai manzon Allah yana kaunarta wata rai ma ta koya manzon Allah hadisi ya zo ya same tana wasa da doki mai fuka-fuki kamar ka ce yar bibi da ake yi ko eh ya same tana wasa da da ita sha'a wannan fa dokin hada fuka-fuki ta kalle ce mishi a baka san Suleiman dan Dauda annabi Suleiman dan Dauda yana da doki mai fuka fuki ba ina ruwan yaro ina ruwan yarinya so haka ake ta tafiya har aka kai lokacin da ta zo ta girma ta zo wannan matakin take ta manzon Allah ya rasu na shekara 18 sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gane wannan yawwa so da ka sai su tsere da ita ta ce mishi zo ya tsere ce to cire takalma a ruga a guje ta wuce shi shekara sha takwas lokacin ita kuma kusan sha bakwai lokacin ta ci daɗi malin ta yi ƙiba ran an kama hanyar za a je wani yaƙi ya ce to dama ya kabbi su a baya shi ba gaba yake shiga za a tafiya a baya yake tsayawa ceto sauko a zuwa ya tsere a yi ɗin aka ruga a guje a cikin sahara manzo Allah ya wuce ta sai manzo Allah ya ce mata wan wan ya ce mishi hadihi bi tilka amma kai baka taba wasa da matarka ba kai kullum ka shige ya fuskar ka a mutiki Allah ya kiyaye to to to to in yana neman mashi bashi zai fuska ko zai wasa in kuma yana neman abin nan ya zo abin nan abin nan ya kama shi yana bukatun abin nan kuma sai zuwa ta Allah ya ya ce mama yana yi kal dariya Allah ya kiyaye in bukata kuma ta biya shikenan to ai ka san mazajen alhaza wannan fa sai a hankali Allah ya samu dace ina ganin sai mu tsaya nan ko ba laifi dama an ce wata ɓawar ra'ayi kamar mene? yaji za mu zo shi a ciye yana nan a cikin karatu yana nan a cikin karatu za mu zo mu yi shi da izinin Allah kuma za mu kawo hadisai da bayanai yanzu ma ta yaji a gidanka ta tafi gidansu maganan kayan sallah babu takalmin sallah babu jaka babu duk abin da ake mace ba za ta yi mata ba in dai ba kai ka tura ta gida ba ita ta yaji da kanta kawai ta ga wai ita yanzu ka ishe ta yan yan yan yan ka mata kaza da kaza to wannan duk baya ne ina fata mun gane wannan kwarai da gaske da zarar mace ta yi yaji da tafi gidansu to duk wani abu na ciyarwa da daukan dawainiya ya faɗi a kanka har sai ran da ta dawo gida kuma za mu ji za ta dinga zama a cikin fushin Allah ne da mala'ikunsa har ranar da za ta dawo gidanka abin ba karamin al'amari ba ne jama'a shi yasa al'amarin aure yana da girma kwarai da gaske wannan dalilin ya sa muka cewa misali kafin muna ɗan yin bayani ɗaiɗaiku a hankali a hankali ko za a dinga gyara wani za ga yana ta yunkuri wallahi sai na ƙara aure kuma matar shi ta gida bai iya kulawa da ita ba ai tsufan da ta yi kaka tsufan da ita kana ganin matan mutane da kyawu me kake ba take ci kana shirme da ka sai mata man kibo shirme da ka sai mata man shafawa mai kyau tsakaninka da Allah shirme da ka sai mata turare shirme da ka sai mata humra shirme da ka sai mata dan an magani infection ta dan sha da wani za a dan za dan yi a dan miski a dan tsarkace arihin wato gaba da sauransu kwarai kwarai har da kai humra subhanal hayy alladhi la yamut kun ji wani humra wani turare ne na mata mai kamshin gaske turare ne na ruwa kaman spirit yake sai su zuba shi a hannu sai a shafa a duka jiki in ka shiga gida mare sai ka dauka an zaro ta daga cikin kwalban turare ka ji ko ina ya dau kamshi malam to a dole hankalin ka ya kai amma ka bata a cikin dauda kuma ka ce ki ko dan kashin nan ma ba ki yi to waye mai sayo turaren ai kai ne mai sayowa in ka sayo a sama in baka sayo shikenan dan gazal din nan dan jimbakin nan dan an gane abubuwa irin waɗannan duk babu Allah ya kiyaye shi yasa wata yarinya in ci aure malam shekara biyar ta tsufa nonon da sun zama kamar guga malam duk ta kanjame malam Allah ya aure ta malam budurwa jirarriya in kosashiya malam ƴar turna da ita mala lokaci kaɗan ma na kufar da ita ka Allah ba mu kuɗi mu ƙara aure ita ma ɗin ta zuwa ka za ka mai da ita yi Allah ya kiyaye abinda muka sa daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana buƙatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka tsare mana imanin mu ka sanya mu daga cikin bayinka masu kyautata alaƙar da ke tsakaninsu da matayensu Allah ka haɗa kan ma ka haɗa kan matayenmu ka sanya su zanto masu yawan da'a da biyayya gare mu ka kuma kimtsa mana su ka gyara mana halayen su ɗabi'un su سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته